يتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون عالم مبين إني آمنت بربكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله آه، muna gabatar da godiya da yabo ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya sake ba mu iko na haɗuwa a wanga wuri namu mai tarin albarka wuri wanda yake na masallacin makarantar mufida a yau dai muna ranar juma'a wadda ta yi daidai da ɗaya ga watan biyar na shekara ta 2026 bayan aihuwa annabi isa alaihi salam haka juma'a wadda take daidai da sha hudu ga watan zulka'ida na shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina insha allahu ta'ala a kamar yadda muka rigai muka yi magana muka yi alkawali cewa a yau za mu gabatar da wagga muhadara wadda take da sunan koko take da taken a matakai na kare imaninmu matakai da ya kamata mu ɗauka domin kare imaninmu daga daga kaidi ko kuma daga e, makirci na yahudawa da kuma nasarawa yaya za mu kare imaninmu dangance da wannan makirci na yahuda da na turawa insha Allahu a wannan muhadara za mu fara ta kamar haka godiya ta tabbata ga Allah wanda ya karrama mu ya ɗaukaka mu da ni'ima addinin musulunci Allah da ya sanya wannan musulunci ya zamanto haske a gare mu mu musulmi muna gode mishi muna godiya a gare shi da ya sanya dukkanin makirci da turawa suke yi dangance da mu da yahudawa wannan makirci ya huto a hili kuma ya zamanto bata ne a gare su a muna gode ma Allah har yau dai da ya ba mu nasara a matsayinmu na mummunai ta hanyar ba mu alƙur'ani wanda yake shine gaskiya kuma ta hanyar aike na gaskiya wato aike na alƙur'ani mai girma muna shaidawa babu wani sarki sai Allah wanda shi kaɗai ne kuma baya da abokin tarayya sarki Allah shi ya faɗa cikin ƙur'anin shi cewa a yuriduna cikin suratul tauba aya ta 32 Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafiruna ana wurin Allah tabaraka wa ta'ala yace su waɗannan yahudawa da waɗannan nasarawa da kuke gani suna fama ne har kullum su kashe hasken Allah su ɓata saƙon da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko su ɓata mana wannan shiriyar da Allah ya mana muka shiga addinin musulunci kullum suna so su kashe wannan hasken namu ne bi afwahihim ta hanya aiki da bakunansu da gaya mana abubuwan da suke ba gaskiya ba ne ta hanya gwada mana hanyoyi wadda a ƙarshe gadar zare ne ba hanyoyin gaskiya ba ne amma allah ya ce wa ya aballahu su suna so su yi wannan amma kuma allah yana gwada mana allah ya kiya allah ya kiya cika musu burinsu akan ɓatar da mu daga kan hanya ta gaskiya zuwa su ɓatar da mu zuwa ga hanya ta ɓata illa an yi timma nurahu Allah ya kiya kuma ya gwada musu cewa tabbas addinin shi sai ya ɗaukaka kuma ba su isa su hana addinin musulunci ya ɗaukaka ba kuma ba za su ɓatar da mu ba walau karihal kafiruna Allah sai ya yi haka ko da kahurai ba sa so to Allah sai ya yi haka wannan suratul tauba ce aya ta 32 wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu muna shaidawa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma ma'aikin shi ne allazi hazzarana min alfitani wal mihani shine annabin da ya ja kunnanmu ya ja kunnayenmu cewa mu yi hankali da fitina mu yi hankali da gadar zare kuma mu yi hankali da bata wanda yake su waɗannan turawa suke so su tsora mu a kan shi watarakna ala baida a naqiyatin annabi muhammad ya bar mu a saman kan hanya fara wadda take tsarkakakkiya wato ita ce hanya ta musulunci sallallahu alaihi allah ya mun shi daɗin tsira wa ala alihi da kuma sahabban shi wa sahabihi da kuma abokan shi ajma'ina dukkaninsu gaba ɗaya a nan wurin da muka yi magana saman kan matakan kare imaninmu dangance da makircin turawa akwai aya ta ƙur'ani cikin suratu tsarik a ɗan kulfiyo a sai suna yi ko kala su yana yi cikin suratul tariq Allah cikin aya ta sha biyar da kuma sha shida Allah yake cewa innahum yakiduna kaida wa akidu kaida su kahurai turawa da yahudawa innahum tabbas su yakiduna kullum makirci suke yi makirci suke kokullawa kullum akan musulmi amma Allah ya ce wa akidu kaida sai ne ni kuma na san makircinsu kuma na hi su iya makirci wannan shine abin da Allah ya faɗi a cikin sura ta sha biyar da kuma ta sha shida a cikin suratul tariki cewa kahurai yahudawa da nasaru kullum musan da cewa wallahi makirci suke ma musulmi kullum cikin makirci suke amma Allah ya ce ni ko na hikarhinsu akan haka a banda wannan a nan wurin ya ku ‘yan uwa mu gane cewa wannan makirci na turawa waga aya tana nuna mana a hili cewa ashe ba lokaci ɗaya ba ne ba lokaci biyu ba ne ba kuma a zamanin baya kaɗai suka yi ba kuma ba a yanzu kaɗai suke yi ba har a gaba ma sai sun yi kuma kullum ci gaba yake makircinsu ba za su daina ba musan da cewa abu ne wanda yake su fama suke yi dalilin wannan makirci da suke yi fama suke yi su gani cewa lokaci ya zo wanda za su canza mutanen duniya su canza kowane wuri da kowace mutane ya zamanto daidai da irin rayuwarsu da suke yi kowa ma ya koma irin hakan wannan shine babban burin su waɗannan turawa ta hanyar makircinsu da suke yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cikin hadisin shi ta hanya riwaya ta abu huraira Allah ya da shi annabi yake cewa abu huraira ya ce manzan Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce badiru bil a'amali fitanan qati'il laylil muzlimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi- bi aradin min ad-dunya rawahu muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yake yake yake mu hannunka mai sanda kuma yake jan kunnayenmu cewa akwai fitina wadda ita ce kullun turawa suke ƙoƙarin kullata a ɓoye yadda kasan dare mai duhu suna ƙoƙarin kullata amma ita wannan fitina suna ɓoye ta yadda kasan dare mai duhu ba a gane ta sai mutanen da suke da ilimi suke da hankali da basira suke gane makircin turawa haka kuma neman kariya daga ita wannan musiba daga ita wannan makirci na turawa annabi ya ce musan da cewa babu wata kariya da za mu iya nema ko kuma mu tashi mu yi sai dai ƙoƙarin aikata aiki na ƙwarai aikin Allah da kuma neman ilimi na rayuwar duniya da ma ilimi na lahira gaba daya mu zamanto masu ilimi ƙwararru mu zamanto al'ummanmu duka ta yi karatu ba mu da jahilai waɗanda ba su san baya ba su san gaba ba domin shi jahili shi ne yake zama naman harko idan aka zo wajen makirci shi ne baya fahimta sai ka gan shi ne loman harko shi ake fara da shi kuma sai mun jajirce wajen aiki domin mu in ya zamanto ba mu bautar Allah ba mu tsoron Allah ba mu bauta mushi da kyau to mu san da yin haka ɗin shi ke sanya fitina in ta zo kuma sai ta same mu kuma Allah ba zai hana ta ba ashe akan haka sai mun dage kamar yadda manzon Allah ya hodi cewa ita wannan fitina a ɓoye take ba za mu ganta ba sai mun yi ilimi ba za mu ganta ba sai mun tashi mun yi ayyuka mun jajirce tukwa a lokacin za mu gane cewa waɗanga mutane ga hoyon da suke so da mu ba alheri suke so da mu ba akwai shehin malami malam ibn taimiyya a cikin littafin shi na majmu'ul fatawa yake cewa innal kuffara wal munafiqina innama yazharuna wa yaqra wa yaqrauna idza da'afa al mu'minu fil ilmi wal iman وإذا تمسك المسلم بدينه بطل كيدهم كافري da sauran munafukai in ji malam ibn taymiya ba sa iya tasiri kuma ba sa iya gane komi game da lamarin rayuwarmu sai in mu mummune mun koma ragwagi ragwanci cikin ilimi da kuma ragwanci cikin imaninmu mun zama ragwagi to a lokacin ne suke iya mana wani abu kuma suke iya gane ashe ga yadda muke rayuwa amma idan musulmi gaba ɗayansu za su tashi su kama addinin Allah da kyau kuma su yi aiki da kyau a rayuwarsu mala ya ce batsala kaidu musan da duk wani makirci da munahici wallahi da kanshi zai lalace kwata-kwata domin baya samun wurin shiga idan za mu haɗa kai mu riƙe addininmu mu tashi mu yi ma kanmu ayyuka aiki mai kyau to ha babu babu wata dama da wani zai samu hatta ya sanya mana makirci ko kuma munahici ko kuma a cikin rayuwa akan haka malam ibn taymiya anan ya gwada mana cewa ashe shi kamar yadda hausawa suke cewa sai bango ya tsage kadangare yake samu wurin shiga ashe su ma kahurai ba sa iya mana makirci sai in mu ɗin mun lalace in ya so daga nan ne suke samun hanyar shiga zuwa gare mu dalilin rashin ilimi da jahilci da kuma rashin imani da Allah da rashin aikata ibada da addininmu yadda ya kamata a ce mun yi shi to a haka ne suke samun shiga a wurin a mala ya ce innal kuffara wal munafiqina a wannan shine abu na gaba e, musanda cewa abu na uku muna iya mu kare kanmu misali a nan niger muna iya mu ɗauki matakai wanda muke iya mu kare kanmu daga makirci irin na turawa saboda mi ita dai niger in ka diba ba wai ƙasan musulmi ba ce kawai ba a cewa ita ƙasan musulmi ce domin yawan musulmi a cikin Nijar ya wuce ya wuce da yadda kake tunani ba za a ce ba ɗari bisa ɗari amma mun kai har gomiya tara da tara cikin ɗari ashe kuwa ƙasa ce ta musulmi kuma ƙasa ce wadda an buga an kada an raya kuma an rasa ya za a yi da mu musamman ɓangaren turawa sun buga sun buga sun rasa ya za su yi da mu domin mi har yanzu mun ƙi amsa addininsu na kiristanci mun ƙi shiga hanyarsu ta rayuwar kahurai duk abubuwan da muke yi duk da dai cikinmu akwai 'yan boko waɗanda su suna ƙoƙarin sauyawa zuwa ga rayuwar bature amma har yanzu mafi yawan mutanenmu an rasa ya ne za a yi da su ashe mu babban misali ne a cikin duniya dangance da mi cewa da muka riƙe addininmu da muka tashi muke aikata addini yadda ya kamata to bature ya kasa samun mashiga da zai wargaza mu gaba ɗaya amma a kan haka sai muka zama rayuwarmu kullum ga ta nan muna tahiya amma kullum haushi muke ba malam bature ya rasa ya ne zai damu a mudiba tarihinmu mu gani musulunci a niger ba yau ba ne ya fara a cikin dukkanin ƙabilun niger da dukkan garuruwan niger domin me makarantar allo makarantar ƙur'ani in muka diba ai ba yau ba ne aka fara karatun allo da kuma karatun ƙur'ani waɗannan makarantu in muka diba tarihi an fara su ne kahin zawar bature ƙasar nan kahin nasara ya sayo ƙawashi a niger to akwai makarantun ƙur'ani kuma ana ta karatu ashe akan haka ne malamai da suke koya almajiransu karatu su suke tarbiyyatar da su suke dora su akan hanya kai tsaye da su da almajiran suke gaya musu ga yadda ya kamata ku yi ga ibada yadda take ga yadda ya kamata a yi addini sai bature ya kasa samun waɗannan ɗalibai ya zamanto malamai sun kange ɗalibansu kuma 'yan ƙasa duka sai sun biyo ta hannun malamai sai ya zamanto bature ya kasa samun mashiga a nan wannan shi yasa tarihinmu ya zamanto addininmu ba shige ba ne muka yi na gado mun gade shi ne tun kakannin kakannu haka muke da addinin musulunci akan haka sai waɗanda suka zo a juyin waɗanda suka zo yaƙi na mulkin mallaka sai suka rasa yane za su yi da mu saɓanin wasu ƙasashe wanda addinin baya da ƙarfi su da aka je ma sai suka ba da gaskiya da addinin kiristanci sai suka samu da sai suka samu bature sai ya samu waɗannan mutane amma muna ya buga ya rasa ya zai yi kuma bai samu mutane ba a mudiba mu gani in aka ce niger mu ta ƙasar niger an samu da wasu abubuwa waɗanda suke na musamman ne tarbiya ce ta musamman wadda a gida muke koyanta misali yin kunya misali taimakon juna misali girmama babban mutum waɗannan duka mun yi imani cewa tarbiya ce wadda kowa tun gida an koya mishi irin waɗanga abubuwa ashe akan haka dukkanin ɗan nijar cikakke to ka iske shi da irin waɗanga halayya wanda dama a saman kansu ya tashi ashe su ko turawa in suka zo ina suke bi waɗanga abubuwan da na zana dukansu karya su ake yi jin kunya kai ka taba gani a cikin tarbiyyar bature yana ce maka ji kunya babu kunya a ciki sawa'un rayuwar namiji ko ta mace babu kunya kwata-kwata tilas mu zama marasa kunya sai lokacin ne muka zama turawa cikakku allah ya tsare mu na biyu taimakon juna da na ce ai kullum malam bature yana yaƙi da irin wannan taimako domin mi bature koyar da mu yake rayuwa ka taka ce ta kanka in kana da shi ka ayi da kai in kuma baka da shi ba wanda zai taimake ka kuma ba mai yi da kai kawai wannan mummunan ɗabi'a ce wa ya zo da ita bature ya zo da ita domin mi ya karya mana tsarinmu na tarbiyya da kuma tsarinmu na addini akan haka sai shi su sauran mutane da suka amshi wannan kira na bature sai suke gani a yau kamar taimaka ma juna ma kamar wani sa'ido ne ko ko wani shiga shigula ne abin da bai shahe ka ba alhali hakan din tun kakannu muka gade shi tun addininmu na musulunci ya koya mana shi jin kunya taimakon juna da girmama babba wannan abubuwa ne waɗanda suke mun yi nisa mun shahara da su a cikin ƙasar Nijar akan haka bai tsaya ba nan har yanzu dai malam bature yana ya so ya shigo mu ta wani hanya ta hanyar neman kuɗi ko kuma ta hanyar san abin duniya a cikin wurare da yawa a waga ƙasa ta mu ta Nijar shi bature ya yi ƙoƙarin mi ya yi ƙoƙarin ruha-ruha da kuma bi ta wasu hanyoyi domin a ga an jirkita ƙwallon mutane ta hanyar ba su kuɗi da kuma ta hanyar jan hankalinsu da kuɗi in muka diba a yau a kwanan nan ma bai yi sati ba ko sati ko kwana goma waɗanga gwamnati waɗanda suna bakin ƙoƙarinsu allah ya saka musu da alheri sun rihe furoje-furoje da ya fi dubu biyu a ƙasan wanda ba san aikin da suke kuma furojen nan turawan ke aika musu kuɗi ana musu ayyuka a cikin ƙasan shi mun taɓa tambayar kanmu mine ne waɗannan furoje waɗannan ong sama da dubu biyu wanda aka rihe mun taɓa tambayar kanmu mai suke yi wallahi ƙoƙari ne suke na aiki irin aikin bature ƙoƙarin jirkita kwalluwanmu mu koma mu rayuwarmu kawai abin duniya shi muka sa gaba ya zamanto ba waɗancan tarbiyyar da aka bamu ba ta gari ba ita ba muke bi kawai in kana da kuɗi ana yi da kai in baka da kuɗi baka da mutunci ko kai wane wannan kuwa bai yi ba kama kwata-kwata da irin tsarinmu na musulmi da kuma tsarinmu na rayuwar Nijar to kaga anan wannan shi ma yana ɗaya daga cikin tsarurruka wanda shi bature yake bi domin ganin cewa ya karya mana imani kuma ya tahi da imaninmu ya saka mana tsari wanda ba irin tsarinmu ba ne a bayan shi ya ku uwa in muka dawo ɓangare da ya shahi abubuwa na kalle-kalle a yau wanda suka danganci irin su salula ko kuma irin su tele ko kuma irin su ordinatar da sauransu ya sanya bature ya sanya ta hanyar jan hankalinmu a maimakin mu ziyarci juna maimakin mu yi zumunci maimakin mu je ganin marar lahiya maimakin mu kula da 'yan uwanmu mu musu abin da suke bukata mu taimaka musu su taimaka mana ya zamanto a yau duka zumunci ya koma saman salula sai dai mi sai dai ka ɗauki salula kawai ka yi kira in an tambaye ka yaushe rabanka da dan uwanka wane ca kake jiya ma na kiraye shi ko ko jiya ma mun gaisa da shi a saman WhatsApp ko mun gaisa mun gaisa saman Facebook alhali ba haka addinin mu yaso ba kuma ba haka ɗabi'a kakannin mu take da iyayen mu zumunci ake yi suna cewa su ma a cikin zamanin su suna cewa zumunci a kawai aka suke hudi tunda ku haka ne ashe yana daga cikin makircin bature idan muka yadda muka bar kanmu cewa shi kenan mun dogara da waɗannan abubuwa wanda malam bature ya zo da su to mu san da cewa wannan hakaman mun ba da nasara ne ga wannan makirci wanda shi malam eh, wanda bature yake famayi akan haka mu saki waɗanga ɗabi'u mu koma ga al'adunmu mu koma ga addininmu yadda iyayenmu da kakanninmu suka yi mu ma ya zamanto mun dawo da irin hakanan ɗin kuma mu koyar da matasanmu ta yadda su ma gobe za su koyi hakanan ɗin amma in muka ce ba za mu yi ba muka dogara da waɗannan abubuwa to mu san da cewa fa kamar mun ba da nasara ne ga shi wannan baturi akan haka aya ta ƙur'ani cikin surat ali imrana aya ta ɗari da ashirin. Allah yake cewa wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a ya ku musulmi ya ku wanda kuka yi imani in kuka ji tsoron Allah kuka yi haƙuri da lamarin rayuwa ku yi haƙuri ku ji tsoron Allah tabbas dukka wani makirci da suke yi wallahi ba zai same ku ba ko ɗaya ba zai iske ku ba ashe har yanzu dai mun dawo abinda kakannu da iyaye suke hudi kullun jan hankalinmu suke kada ku yi wasa da sallah kada ku yi wasa da lamarin azumi al'amarin ibada ku riƙe shi hannu biyu ku ci gaba da yi haka kuma rayuwa a yi haƙuri da ita abin da aka samu a yi haƙuri da shi a yi rayuwa hakan wurin da Allah ya ajiye ka ka yi ƙoƙari ka zamna a wurin kada ka tirsa sama kanka cewa sai na samu kaza dammiwa ne ya same shi ni kuma misali ni ban samu ba wannan duka shi ke ba da nasara ga wannan makirci da turawa suke yi don mi saboda mun jingine haƙuri kowa so yake da gaugawa ya samu arziki da gaugawa kai kuɗi kawai ba ruwanka da abin da zai je yanzu alhali wannan kuskure ne kuma yin haka ba daidai ba ne wannan kamar mun yaƙi mun yaƙi mi tarbiyyarmu da addininmu da al'adarmu mun yaƙe su kwata-kwata mun zubda su mun ɗauki ɗabi'u sabbi wanda ba ɗabi'unmu ba ne rashin haƙuri da kuma rashin tsoron Allah wannan matsala ce babba ashe ayan nan shine take karantar da mu cewa mi mu gane da cewa abu biyu suke rayuwa kuma su ne ya kamata musulmi ya dogara da su ta hanyar haka duk wani mai makirci wallahi ba zai nasara a kan shi ba i haƙuri ji tsoron Allah a cikin komi da kake yi a rayuwarka a bayan haka ya ku uwa mu gane da cewa shi wannan makirci na bature bai tsaya a nan ba ina zuwa in muka diba ɓangarori saura wanda ya kamata mu yi bayani kansu ɓangaren ilimi misali sai mu diba mu ga cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani mai girma domin ya bayyana mana yadda wannan makirci na turawa yake ta yadda a matsayinmu na musulmi in muka fahimci haka to ko a gaba muna iya mu kare kanmu kuma mu ɗaukan makanmu mataki akan wannan a ɓangaren tsoron allah da na yi bayani ɗazu yaya dai suke mana tasiri yaya ne ake samun mutanenmu a kan shi Allah ya ce cikin suratul baqara aya ta 109 wadda kasirun min ahlil kitabi law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada wai dai Allah ya ce waɗannan kahurai da kuke ganin su waɗanda sun su ba addinin ku ɗaya da su ba ba addini guda kuke da su ba fama suke yi kullum su ga cewa kun huta daga imaninku addinin da kuka yarda da shi wa ma suke su ga cewa sun sauke ku daga kan shi ta hanyar mi ta hanyar gwada muku ta hanyar muku gada zare da kuma makirci cewa abubuwan da kuke imani da su ba hau gaskiya ba ne kullum suna nan suna hudo tsarurruka kala-kala yadda za su gwada muku cewa abin da kuke tunani na addinin ku ba gaskiya ba ne irin su mi yanzu na yi magana saman kan a haɗin kai da kuma tsoron Allah to bature har kullun shi a nashi imani a nashi addini rayuwa ta mutum ce kai kaɗe rayuwarka ce kai kaɗe ma'ana in ana magana taimakekeniya ko wani abu daman shi bai iya ta ba ba magana taimako ba ne shi bai iya taimakekeniya ba dama kowa ta kan shi yake kawai a rayuwa wannan rabuwar kai ne kuma Allah ya hana mu haka a matsayin mu musulmi bayan shi in muka diba abin da ya shahi irin su a girmama babba da na faɗi ɗazu daman bature bai san wannan ba domin tarbiyyar shi gaba ɗayan ta babu wannan zancen bature yana iya baban shi ya mishi magana ya ce ma baban shi ƙaryaki wallahi ba gaskiya bane abin da ka faɗa to kaga irin haka tabbas mu ba shi aka karantar da mu kuma ba tsarin musulunci bane akan haka Allah ya ce to su ma suke hakullin su ga sun sauke ku daga imaninku daga abin da kuka yi imani su maida ku mi su koma su maida ku ku koma kafirai don mi don hasada abin da kuke saman kanshi su hasada suke yi su ba su iyawa amma kuma suna hasada su ganku akan abu in muka diba a yau tsarin da musulmi gare su hatta da ɓangaren rayuwa aure kasan su musulmi ba su mu'amala tsakaninsu da mata wanda ba muharramansu ba ne in ba ta hanyar aure ba amma bature ba babu ruwan shi yana iya mu'amala da kowace mace baya da matsala kan wani sai suka zama tomi sun mai da kansu kamar dabbobi domin mi ba su da tsari wajen wannan bangaren na rayuwa ya zamanto duka iyansu iyan mine ne iyan zina ne duka iyan shagu ne duka gaba ɗayansu sai musulmi ke ba su shawa suke ba suke burge su ta yadda musulmi sun tsaye da ƙahon su wuri guda kuma dukkanin iyansu iyan aure ne iyan halal wannan abu ba karamin tasiri yake musu ba karamin haushi suke ji ba akan wa akan musulmi da suke da tsari don haka suke fama a ce in ma bata ne kada ya zamanto wannan bata su kaɗai ne suke kan shi a'a ya zamanto har kowa da kowa ma yana kan wannan bata domin a mutu tare kuma a tahi wuta tare shi ne babban manufa a kan shi ne suke jin haushi kamar yadda Allah ya faɗa don su ga cewa mun koma kamar su mu dukan mu gaba ɗaya kenan a nan wurin wannan shi ke kai su ga yada shubuhohi shubuha kamar yadda muka sani akan mi akan abubuwa da suke na aqida da kuma abubuwan da mun yarda da su ta hanyar mi kahohin yada labarai da kuma ta hanyar tele kala-kala domin mi domin mu zamanto yanzu mun fito daga rakiyar musulunci mun hasa addininmu mun koma sama hanyar su ita ce muke rayuwa a kanta wannan shine abin da su suke so akan haka abin da ya shahi makirci a kan kan ayyuka da muke na ibada makirci saman kan haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin wani hadisi da ya zo cikin sahihul bukhari yake cewa la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin anan wurin ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce in muka saki jiki da makircin da kafirai suke mana to mu san da cewa wata rana sai mun musu biyayya san ka sauna haka za mu dinga musu biyayya ya zamanto abu koda zai cuce mu mun san sare ba daidai ba ne cutar mu zai amma na turawan muka fi so kuma shi za mu yi sai dai cuce mu sai mun kai irin wannan matakin idan ya kasance muka rihe idanuwanmu muka bi su biyayya sau da ƙawa akan haka ibn mas'ud yake cewa Allah ya dada shi la yakunanna ahadukum immatun wa zannu anfusakum innal kufra inna kufra nas kufra nasi la tak la takfuru in kafara nas la takfuru a nan wurin Malam Ibn Abbas yake cewa, Kada ku bar kanku, ku zamanto masu biyayya ido rihe, kamar irin mutumin da an same akala kawai ana jenye da shi. Kada ku yi haka, ku daidaita rayuwarku, kusan da kawunanku, kusan da kusuwa ne ne. In mutane sun kahurce, to ina ruwanku da kahurcin shi. daman ku da kuke musulmi Allah ta'ala ya riga ya ba ku labari cikin Qur'ani cewa su mutane da aljannu sai ya cika wuta da su to dan wane ya kahurce ni ma shikenan sai in ga hanyar shi da ya bi ita ce daidai kawai sai in bi shi mi kai domin ina tunanin hanyar shi ita ce wayewa ni kuma hanyar da nike ba wayewa ba ce wannan kuskure ne kenan akan haka a ibn mas'ud yake yin kira cewa mu gyara mu gyara ayyukanmu na ibada da muka san muna yi biyayya da muke ma Allah tabaraka wa ta'ala ita ce mahuta a gare mu a matsayinmu na musulmi ba wannan biyayya ga bature da kuma aikata abin da yake yi ba shi ba ne mahuta a gare mu bayan haka ya ku yan uwa malamai sun yi bayani saman kan matakai bayan mun zana abubuwan da ake iya a shigo mu ta cikinsu dangance da mai makircin bature da kuma yahudawa to ina yaya za mu yi domin mu kare kanmu daga waɗannan makirce-makirce na farko malamai suka ce tilas al'ummar musulmi mu gane cewa ba mu da wata kariya na farko dangance da makircin turawa shine ilimi na farko tukwa wallahi mu tashi mu nemi ilimi mu tashi mu yi ilimi iyanmu da jikokinmu mu matsa musu ilimi kawai shine mahuta ta farko domin mu shi ilimi shine hasken rayuwa kamar yadda ake faɗi kuma wanda yake da ilimi ya huce a mushi gadar zare ko kuma a mushi ingiza mai kan turuwa domin diya da ka hoto kyar yake ganin ka ya san abin da kake faɗi akan haka mu nemi ilimi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce cikin suratul zumar aya ta tara qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamu Allah yake tambaya wai shin a iya cewa da mutumin da ya yi ilimi da wanda bai yi ilimi ba jahili ana iya daidaita tsakaninsu a iya cewa ko da mutum bai san rayuwar duniya ba mai ilimi ya yi magana jahili ya yi magana shin a iya daidaita maganganun biyu a ce duka ɗaya suke wallahi ba ɗaya ba suke ko a cikin duhu an san ba guda ba ne a kan haka a imam shafi'i yake cewa nafaqahu qabla an tara'asa eh na'am nafaqahu qabla an tara'asa anan wurin a sai mu gane cewa fadar imam shafi'i anan wurin ita ce ana zaluntar mutum ne kahin ya shiga cikin hayyacin shi ko kuma ya gane abu in ko mutum ya gane abu to kuma babu wani zalunci da za ka mushi a nan gaba kuma zance ya riga ya kare a kan shi ne wajen fahimtar makirci da kuma aƙida irin ta azzalumai da kuma turawa malai ce babu wata hanya wadda take mafi daidai kama a ce mutum ya yi ilimi wannan ita ce hanya mafi a'ala wajen gane irin waɗannan makirce-makirce abu na gaba bayan kariya da za mu neman makanmu ta hanyar ilimi to kuma mu neman makanmu kariya ta hanyar mi ta hanyar iyallanmu gaba ɗaya a cikin gidajenmu ta hanyar fami-fami Allah ta'ala cikin suratu taharim aya ta shidda Allah yake cewa ya ayyuhal lazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda kuka yi imani ku kare kanku daga wuta kuma ku kare iyalanku su ma kada su shiga wuta akan haka a ashe ba kare kanmu kaɗai ba yake da mahimmanci dangance da faɗawa makircin turawa hatta da iyalanmu su ma sai mun kare su daga wannan lamari akan shi ne imamu malik bin anas allah yarda da shi yake cewa لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها magana da cewa al'umma mu wagga da muke rayuwa a cikinta ƙarshen al'umma ba zai taɓa samun daidaito ba sai dai inda za a ce su mutanen ƙarshe su masu koma su yi irin rayuwa ta mutanen farkon al'umma ashe wannan ya yi daidai da faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم mafi kyakkyawan lokaci manzan Allah ya ce a cikin al'ummata mafi kyakkyawan lokaci shine lokaci na wanda ya rayuwa a lokacin annabi to ya yi rayuwa a mafi kyakkyawan lokaci annabi ya ce na biyu ha lokacin sahabbai na uku ha lokacin tabi'ai to kuma daga shi shi annabi bai ce komi ba ashe akan haka imamu malik anan shi ma sai maimaita cewar in fa ana so a yi rayuwa mai kyau mu mutanen ƙarshen al'umma annabi to fa rayuwar ba za ta yi kyau ba sai mun koyo rayuwar mutanen harkon tukon mun yi aiki da ita a lokacin ne muke iya mu tsira daga dukkanin wani tarko da kuma makirci da ake iya mana bayan shi a mala ya ci gaba da bayani cewa tilas mu ɗaukaka iyallanmu mu koya musu tarbiya wadda take tarbiya ce ta musulunci mu ba su makariya dangance da duk wani ruha-ruha da ake iya a musu wajen mi wajen yaƙi da ita wannan tarbiyarsu da kuma addininsu mu sanya su su zamanto wayayyu ne mu sanya su hatta da duk wani abu da za su yi aiki da shi a cikin rayuwarsu ya zamanto sun yi shi akan tsoron Allah da kuma biyayya ga addinin da Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da shi shine addinin musulunci misali mala yace in muka dauki abubuwan da a yau suke shagaltar da matasa irin kayan harka na eh, technology ko kuma kayan harka na yada labarai da sauransu to tilas mu zamna da su mu gwada musu cewa ga yadda ya kamata su unhwana da waɗannan abubuwa domin su gane ina ne daidai a ciki kuma ina ne ba daidai ba a ciki mi ke matsayin gaskiya mi ke matsayin abubuwan da yake ba gaskiya ba ne a cikin waɗannan abubuwa mala ya ce to sai ho mun daure mun gwada musu cewa ga yadda daidai yake ga kuma yadda ba daidai ba yake mu koya musu halayya irin halayya na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma halayya na manyan bayin Allah waɗanda suka gabata cewa mu dasa a cikin zukatansu san annabi da kuma san addini da kuma san ibada da neman kare kansu daga dukkanin wata hallaka ko daga ina take bayan iyalai makariya ta uku wadda ya kamata a ce ita ma ba mu yi wasa da ita ba ita ce mi makariya ta tunani gyaran tunaninmu ya kamata mu gyara tunaninmu akan haka Allah tabaraka wa ta'ala cikin surat Ali Imran aya ta 139 Allah yake cewa wala tahinu wa tahzanu wa antumul a'launa kada ku zamanto a masu yawan kuka kada ku zamanto masu yawan bakin ciki ma'ana duk abin da ya same ku kada ku zamanto ku masu yawan haɗi ma mutane ne da yawan taratsi da yawan magana kada kuma ku zamanto duk abin da ya same ku kuma yana shi kawai kayan bakin ciki ne a yi ta haɗa a yi ta ƙiyayya a yi ta abubuwan da ba daidai ba ne a kan haka allah tabaraka wa ta'ala sai kirayen mu mu gyara don mu zamanto masu son ma kanmu alkhairi ne masu so ma junanmu alkhairi ne kuma masu son ma rayuwarmu abubuwa na kwarai domin mi akwai hikima a cikin haka ai shi malam shi bature shi ke cewa divize furmiye ranye ma'ana in kana so ka samu shiga wata al'umma to haɗa su haɗa yanzu in ka haɗa su haɗa kuma sai ka koma wani gehe kenan in ka yi mishi abin da ka mishi shi ma gehen ɗaya sai ka koma shi ma haka ce kai ma yi mishi kaza kenan kai duk yanda ka je babban mutum ne a matsayinka na mai zigi to haka bature yake ashe kada mu dinga faɗa da juna wannan shine maganin su kuma kada ya zamanto muna rike haushin juna a cikin a cikin ranmu a'a mu sabke wannan gaba daya shine ayan nan ta Allah take kiran mu zuwa gare shi Umar dan Khattab Allah yarda da shi khalifa na, na Annabi sallallahu alaihi wasallama a yake cewa mi nahanu qaumun a'azzana Allahu bil Islam wa mahama natlubu al izzata bi ghairihi azallana Allah wannan cikin littafin mustadrak na imamu hakim Allah ya da shi umar yake cewa mu dai musulmi mutane ne wanda Allah ya ɗaukaka mu da addinin musulunci domin shiganmu addinin musulunci ba dubaranmu ba ne kuma ba wayanmu ba ya sa muka shiga wallahi arzitawa Allah ce kuma ɗaukakawa ce ta Allah domin a yau akwai wanda sun himu ilimi sun yi mu fahimta sun yi mu komi amma kuma ba su gane addinin kuma ba su shiga ba domin Allah bai nihe su ba da haka ashe shi ne umar ɗan khattab ya tuna mana cewa mu fa gane da cewa mu musulmi ɗaukaka ce Allah ya ba mu ta hanyar fahimtar da mu addini da muka shiga musulunci akan haka a umar ya ce fa mahama na tsulubul izzata inda za a ce yau mu bar musulunci mu koma wata wayewa mu ce wai ci gaba muke so da ɗaukaka a cikin wannan wayewa mu daina abin da musulunci ya ce mu ɗauki wani abu daban wallahi umar ya ce a zanna lallahu a ƙarshe ƙasƙanci ne allah zai jarabce mu da shi mun sanya kanmu cikin ƙasƙanci a ƙarshe sai mun yi nadama sai mun ciza yatsa to jama'a akan haka ina ga kowa yana iya fahimta waga magana ta umar ɗan khattab domin mi babu wani tsari a duniya wanda wata al'umma ko wani mutum zai hudo shi a nan duniya ya karanci tsarin ya hudo shi tsarin kuma a ɗauke shi a gama shi da tsarin allah wanda ya halicci mutum ɗin ina za a gama su ya za a yi su zo daidai har kullum shi ya sa in ka saki rayuwarka ta addini tarbiyyar ta addini in muka sake ta muka ɗauki tarbiyyar bature ko da a wani ɓangare ne muka yi haka wallahi ƙarshe sai ka yi nadama sai ka gano cewa masu addinin nan tasu tahi sai dai san rai kawai amma in za ka tsaya ka yi nazari to wata ran sai allah ya gwada maka cewa bin tarbiyyar bature ba daidai ba kuma sai ka ga limit ɗin abin na allah nan shine yake zama daidai saboda mi mu ɗauki misalin tarbiyya misali addinin musulunci yana karantar da abubuwa kamar haka ilimi na duniya da na lahira tarbiyyar musulunci tarbiyya ta koyan aiki da kuma kwarewa kan shi hadisi ma yake da koyan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa musulmin kware kafin yayi aiki sai ya kware a kan shi kuma akan haka zai ba da gudunmuwa kuma Allah ya bashi aljanna tarbiyyar musulunci na koya hatta da motsa jiki domin addini bai yarda mutum ya zama haka kawai baka motsa jiki sai dai duk cutar da ta zo ta fada kanka tarbiyyar musulunci na koya bangaren imani da kuma abin da ya shahi ruhi na dan adam akan haka sai tarbiyyar musulunci ta zamanto ta hada komi da komi a rayuwar mutum dan adam amma tarbiyyar bature fa tana karantar da abubuwa uku nan da na zana amma bangaren imani ba ruwanta akan haka sai ya zamanto mi bature sai ya zamanto hatta da abin da na faɗi ɗazu suna rayuwa babu aure iyansu ba ɗiyan aure ba ne ya zamanto rayuwarsu rayuwa shi ta tumaki ba ta da tsari a haka duk wanda yake da adalci in ka tambaye shi da ya yi irin waccan rayuwar ta turawa da ya yi irin rayuwarmu mai tsari wacce ta kyawu a hankalance zai gwada maka cewa rayuwa addini ta kyawu ashe kuma dukkan wani bangare da ka sani to haka nan ne ashe ba mu da wata kariya da ta huce kariya wadda addininmu ya ba mu ta addinin musulunci alhamdulillah kenan mataki na hudu wanda malamai suka ba da shawara a kan shi dangance da neman kariya a kan waɗannan makirci na turawa da yahudawa shine mataki da ya kamata a ɗauka a matsayin jama'a a ɓangaren jama'a ba rayuwar mutum shi kaɗai ba wanne ne wannan mataki allah ta'ala ya faɗi cikin ƙur'ani suratul anfal aya ta 46 wurin da ya ce wala tanaza'u fatafshalu Allah ya ce kada ku zamanto a tsakaninku jayayya ta muku yawa ku musulmi kada in kuka samu abu ku yi ta jayayya tsakanin shi sai ya tashi hankali ya haddasa a cikinku a wani wuri ma Allah ta'ala sai ya ce mi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ya ku musulmi ku yi ƙoƙarin riko da hanyar Allah ku dukanku gaba ɗaya amma kada ku rarraba idan kuka rarraba Allah ce fatafshalu wa tazhabu rihukum za ku zamanto kun yi eshuwe kwata-kwata in kuka samu rabuwar kai daga musulmi sun samu rabuwar kai to shikenan ta kare shikenan zancen su ya kare a ƙarshe haka labarin ku zai tafi ba za ku iya yin komi ba a cikin duniya to a kan shi Allah ta eh, malamai sai suka mana nuni zuwa ga wagga aya cewa shi homa kirci baya samun mashiga baya samun kahon da zai shiga to fa sai an samu rabuwar kai sai an samu rabuwar kai akan haka babban mataki shine mi mu yi ƙoƙarin taimaka ma junanmu ko da gwargwadon abin da Allah ya ce mu yi ne na hanyar ba da zakka da kuma taimaka ma waɗanda ba su da shi da kuma taimakon juna ɓangaren abin da ya shahi kama ma waɗanda ba su da aiki su samu aiki ɓangaren taimaka musu da kuma taimaka ma waɗanda ba su da shi in muka yi haka mun yanke mun toshe duk wata kafa wanda turawa suka iya su same mu ta wannan ɓangare shi ma mun like ashe akan haka a ƙarshe bayanin da zan yi shine ne mu gane da cewa faɗar Allah wurin da Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a idan fa za ku ɗauki haƙuri ku duka musulmi ku yi biyayya ga Allah ku ji tsoron Allah ku yi haƙuri da rayuwa wallahi ya ce akan haka wallahi ko sun yi makirci ba zai cutar da ku komi ba ko da sun yi makirci akan haka mu gane da cewa shi dai wannan makirci abu ne wanda yake rauni ne a gaban al'umman musulmi idan ta zamanto mai ilimi ce kuma mai tsoron Allah in bature ya yi makirci sai dai mu mushi dariya kawai mu ga cewa ya yi wani abu wanda yake na yarinta ko ko shirme kenan mu gane da cewa maganin abin baya cikin hushi da muke yi da juna da kuma faɗa da juna ba a nan ba maganin abin yake mala ya ce sai dai mi maganin yana nan cikin mi gina kawunanmu mu ba kawunanmu ilimi mu yi haƙuri mu ji tsoron Allah mu gane da cewa mu musulmi ne kuma haka addininmu yake kuma haka addininmu ya ce a yi kada wani abu ya burge mu na wasu ɗabi'u wanda suke ba ɗabi'un musulunci ba ne mu bar su kawai mu koma ga addininmu na musulunci akan haka mala ya ce ij'al min baitika wa amalika mihraban lil izza i kokari ka sanya gidan wurin da Allah ya baka kake rayuwa da shi aikin da Allah ya baka kake yi sa akan ka cewa wannan shine hanya ka ta daukaka wadda Allah ya so ya daukaka ka da ita a saman kanta ya kamata ka mai da hankali sai ka gani daga Allah kuma Allah shi zai baka ɗaukaka ba wani mutum ba wa min aqalika hisnan lil ilmi i kokari ka sanya kullun ilimi shine abun gurinka shi kake so ka cimma duk ilimi kana tare da shi wa min qalbika mu'alliqan billahi sanya ma zuciyarka abin da yake yake kwantar da ita shine tsoron Allah in ta ji Allah to ta saki komi sama zuciyarka haka ashe akan haka in muka yi to a kan shi ne za mu dace kamar yadda turawa eh kamar yadda malamai suke faɗi dangance da wannan makirci na turawa kuma Allah tabaraka wata'ala ya sa mu gane Allah ya ba mu ikon gudanar da waɗannan shawarwari da malamai suke bada domin gyara al'ummar mu ta musulmi muna roƙon Allah ya sa mu amfana da abin da muka saurara muna roƙon Allah tabaraka wata'ala dukkanin abin da muka faɗi na daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma Allah ya gafarta mana dukkanin waɗanda suka samu halartar karatu Allah Ubangiji ya ba su ladan kuma Allah ya sanya ladan ku cikin mizanul hasanat muna roƙon Allah tabaraka wata'ala dukkanin zunubanmu Allah ya yahe mana Allah ka gafarta mana muna roƙon Allah ta'ala ka sanya mu cikin bayinka waɗanda za su dace da aljanna ka maɗaukakiya Allah muna roƙonka dukkanin bata da dukkanin sharri da dukkanin abin ƙi da dukkanin makirci da fitintunu Allah ya tsare mu Allah ya tsare iyalanmu gaba ɗaya ya Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka ɗaukaka mu Allah ubangiji ka albarkace mu Allah ka ba mu sa a rayuwar mu Allah ubangiji ka shirya mu kuma ka shirya bayan mu ya Allah Allah ka shirye mu ya Allah Allah ka shirye bayan mu Allah dukkanin marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah muna roƙonka dukkanin tashe-tashen hankula da ake a ƙasashenmu da garuruwanmu Allah ka kawo mana sauƙinsu su Allah ka mana maganin masu tada fitina a cikin al'umma Allah ka mana maganin su muna roƙon Allah dukkanin masu neman aiki Allah ya ba su mai albarka muna roƙon Allah dukkanin masu neman ilimi Allah ya ba da mai albarka Allah ya ba dukkanin masu neman diplom kala kala sa'a Allah ya sa a samu Allah ya sa a dace muna roƙon Allah ta'ala masu neman aure Allah ka ba su Allah ya ba da ikon riƙewa kuma Allah ya bada zuriya ta gari muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin wasu matsaloli da suka mana katutu ya Allah Allah ka mana maganin su Allah ka agaza ma dukkanin waɗanda suke cikin halin kakanika ya cikin mu wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين